بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم za mu ci gaba da karatun wannan littafi na makamatul harir za mu tashi a makama ta uku wadda ake kira da makamatu salisatu dinariyati makamatu salisatu dinariyatu wannan ita ce makama da za mu tashi insha Allah na'am to shine misali fare har yanzu abinda za mu ƙara fahimta kuma za mu ƙara ganewa a kai yadda za mu ringa fahimtar tafiyar da karatun shi ne da za mu ji an ce rawal harari su bina hammam din nan shi mai littafin ya jingina don ruwayar da za a yi kamar da muka fada a baya harisu bin hammam wato shi ke yin shi ke rawaito abin shi kuma mai littafin kamar shi ke rubutawa ne an fahimci abin da ake nufi ko sannan shi kuma harisu bin hammam kamar yana bibiyar abu zaidi ne yana bibiyar abu zaidi duk inda abu zaidi ya nufa kamar yana bibiyar shi ne duk garin da ya je kamar yana bibiyar Abu Zaidin saboda nan duk mafi yawanci labarin Abu Zaidin ne ake bara idan in zai bada labari to zaka ga can idan abin ya bayyana zaka gane cewa ah wanda yayi wannan abin shine dai Abu Zaid shi kuma Al-Harith bin Hammam duk inda Abu Zaidin ya je sai ya gamu da shi a gurin duk inda ya je sai ya gamu da shi a wajen yau shi kuma mai makama shi kuma shi ke rubutawa shi ke rawaito abin da ya faru tsakanin Harith bin Hammam da Abu Zaid an fahimta ko duk da cewa shi ya rubutun amma a yadda yake jingina abin kenan duk dan a fahimci dai adab kuma a fahimci wato salon ma'amala da mutane gaba daya to shi yake cewa rawal haris bin hammam haris bin hammam ya rawaito kala shi haris bin hammam din yake cewa na zamani wa aka dana linajin Najin wata majalisa na zamani ta taro ni wa aka janan tare da wasu abokanai. Muna tare da wasu abokanai ma'ana yana nufin sun zauna a wani waje wanda suka keɓanta daga shi sai abokanansa haka suna hira. Wato wurin zama shi ake kira da najin. Haka ce najin shi ne ana nufin majalisa. To shi ne ce wato na zamani nan na zamani nan shi ma kamar ista'ara ne ainihin na zamani shi ne kamar tsarawa. tsarawa shi ne ainihin ainihin fassararsa to shi ne ya ce na zaman ya taro ni shi wannan majalisun aka dana da wasu abokanai da ke gani lam ya kifi munadi wanda wannan majalisun wato wannan gurin zama shi ne majalisa lam ya kifi munadi mai kira baya taɓewa a cikinsa nan gaba ɗaya da duk ista'ara ne zai tai ko kuma a ce kinaya zai tai kinaya ne akai kamar nan da yake lam ya kifi munadi mai kira baya tatsewa a cikin wannan majalisar yana nufin cewa duk wanda ya kawo koken shi a gurin ya kira da a zo a taimake shi a ba shi gudunmuwa to ba zai tatse ba a ce ba a ba shi wannan gudunmuwa ba ko kuma ba a taimake shi din ba shi ne ke nufi da haka shi ne ce walaka ba ƙarfi zinari sannan kuma kyastawar kyastu zinari shi ne kyastu ƙadhun kuma kaman wato wannan kyastawa kaman ka kyasta a shana to wannan wannan kyasa a shana da aka shine kadhun zinadin shi kuma shine kyasu shi kyasu irin wani abu ne da mutanen da suke hura wuta da shi kafin a yi ashana suke hadawa suna yin da irin zarman haka suke hadawa sa'i da wannan tumfafiya sai ka suna furkawa akan dutse da har dutse haka suna hada sai ga wuta ta kama akwai hikima da suke yi akan wannan to shine kadhun shi ma kadhun ainihin shi kamar na zungoyi ne ma'ana zunguran mutum to sai sai aka haida shi akan kadu shine wato kyastawa zinadin na kyastu shine wala ka ba kadu zinadi kyastawan nan ta kyastu wala ka ba ba ta dakushewa a gurin ba ta dakushewa ma'ana ana nufin cewa mutum idan ya je da bukatarsa a gurin ba zai dawo ba tare da an biya mishi bukatarsa ba idan ka je wajen majalisai ka kai bukatarsa shi ma gurin ba za ka dawo ba tare da an biya maka bukatar ka ba kamar dai la lam yakif fihi munadin din wala zakat naru inadin sanan naru inadin mutar mai tsaurin kai wala zakat ba ta huruwa a gurin ma'ana gurin ba a yin abubuwan da bai dace ba na maganganu ko kuma na zage-zage ko na cin mutunci a guri ne na salihai fabaina na hannu na tajazabu a ɗarafil anashi ya ce fabaina muna nan a haka na tajazabu a ɗarafil anashi muna jawo jezan nan ta waka ya ka ce a ɗaraf shi ne kamar gefe yauwa gefe to shi ne a ɗaraf jam'i ne na abin da a wannan ɗar ko to shi ne a ɗaraf wato gefe to shi ne muna jawo muna nan a haka muna jawo muna fisgegeniya ya ka ce na tajazuba kaman a jawo abu to muna jawo abu muna jawo a tarafil ana shi ne gefen nan ko jezan nan ta waƙoƙi shi ne abin da yake nufi wannan zai yi wake da ya yi wake yana gama sai ba wannan wannan ma da ya yi sai ba wannan wannan ma da ya yi sai ba wannan suna wannan abin haka wa na tawara da durfal ana asani sannan kuma muna ta ƙoƙarin zuwa da kyawawan isnadai isnadi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan iz wa kafa bina shakhsun sai ga wani mutum ya tsaya gare mu alaihi samala akwai bargo tsoho a tare da shi samala idan aka ce samala ana nufin duk abin da zaka yafa shi zaka ya shi kaman ya zama ka mai da shi tufafi shi ake kira da sama ko ka ce bargo ko ka ce tufafi ko ka ce riga amma kuma tsohuwa eh duk yanda ka ce to tsoho ake nufi samal za ka iya cewa kuma wannan kurman yafi shi ma duk za ka iya faɗa masa haka to amma nan samal shine bargo wanda yake tsoho sai ga shi ya yafa shi wa fi mishiyatihi kaza wannan mutumin a cikin tafiyar shi akwai gurgunta ma'ana yana tafiya ne kaman a gurgunci haka yake tafiya fa qala ya akhayir zakair da yazo ya iske mu a zaunan haka an fahimta ko jahil bin hammam kenan da yazo ya iske mu a haka kamar yadda muka faɗa a ɗazun cewa haris bin hammam shine za a yi abin da shi ya ga duk abubuwan da ke faruwa sai ya ringa faɗa to shi kuma mai wannan littafin shi kuma yana rawaitowa ne a wajensa duk da cewa mai littafin shi yake tsara abubuwan daban-daban gaba ɗaya amma ya jingina ruwa da harisu bin hammam kuma ya jingina abubuwan da ke faruwa ɗin duk wanda za a tambaya ɗin da waɗanda suke tsara abin ga abu zai to shi ne ke cewa fatsari ya akhayir zakhari sai ke cewa ya ku mafi alkhairin tanadi wanda duk wanda ya rike ku to shi kenan ya samu tanadi wa basha'il al-asha'ir ya wanda ya waɗanda suke bisharorin dangi bisharorin dangi duk wanda ya gansu wato duk wanda suka zame mashi dangi to alhamdulillah zai yi farin ciki kuma zai yi murna ya samu bishara ta abubuwa daban-daban alashari shine dangi ya ce imu sabahan kamar ya ce ne barkan ku da safiya ko an tashi lafiya shine imu sabahan an tashi lafiya wa an imu sabahan yake kulimtu da karin kumallo shine wa ahimu sibahan ku ni'amtu da karin kumallo wanzu ila man kana zana dai to kaga yanzu nan zai fara faɗa masa halin da yake ciki shi wannan bakon da yake kuma wannan bakon fa kar mu manta Abu Zaid da ne eh Abu Zaid ne kamar yadda muke bayani a can Abu Zaid ne shine zai yake zuwa da wannan hikimomin duk dan ya bara a dan bashi abin da zai yi ya dan yi haka dan yaudara ya dan sami yan kuɗi ya tsere wasa dama can baya mun faɗa faɗin shigar da bayan sa'i ya yi shigar talakawa sa'i ya yi shigar masu kuɗi idan ya je ga gurin wato suna girma masu kuɗi sa'i zai yi shiga ya ce shi dan gidan sarakuna ne sa'i zai yi shiga ya ce shi fakiri ne sa'i zai yi shiga ya ce gurgu ne sa'i ma duka dai duk abubuwan da zai ya dan samu ya dan samu abin da zai sa aljihunsa su zai yi ya yi tafiyarsa to shine da ya zo ne ya same su a hakan bayan ya gaishe su sai ce wanzuru ila man kana zanadin yace ku duba zuwa wanda kana da ya kasance zanadin ma'abucin majalisa ma'ana shi ne wanda za a zo a zagaye shi a majalisi ana jin daɗin maganganunsa ana abubuwa daban-daban ana girmama shi da saurinsa yana magana ana sauraronsa wanadan kuma da ma'abucin baiwa ne a wajidatan kuma da wadata wajadan da kyauta wa a ƙarin kuma da shi ma'abocin wannan ne a filaye ne na dabino da kidaddafi da sauransu shi ne wa ƙari wa ƙuran kuma ma'abocin alƙaryoyi ne daban-daban wato gurare daban-daban garuruwa nan wannan gari wannan gari wannan gari jajin nashi ne suna ƙarƙashinsa wa maƙarin kuma ma'abocin akusa ne da ma'ana akusa shi ne yana yin abinci yana zubowa yana ba mutane daban-daban daban-daban duk wanda ya zo ya bashi ya ci ya tashi ya tafi akusa ne daban-daban ya aje akusa da yawa wanda saboda in baki sun zo ya dinga ba garar baki in baki suka zo zai musu garar baki jatin ma abocin haka ne amma fa ma zala bihi kuduful kudu sai ya zama cewa kudubul kudubi rintse wannan ta babban lamari fa ma zala bihi sai ta zama bata gushe da shi ba waku ma'ana ne yana nufin na babban lamari duk wani abin da yake zama wani ɓata rai abin da bai ɓata mishi rai ya zamo na kaman abin ya shafi musiba da rashin jin daɗi da sauransu to shi ne ce bai gushe da shi ba wa urubul kurubi da ya kukan nan na bakin ciki suna taya ƙasa wannan abu ya faru da zai bata mai rai wannan ya faru da zai bata mai rai wannan ya faru da zai bata mai rai wa sharru sharril hasudi da kuma wato tartsatsin nan na sharrin masu hasada masu hasada su ta zage shi suna mai hasada in ya samu abu su ta mai maganganu su ta fatan wannan abin ya ya narke ko ya ƙare ko ya lalace wanti ya bullu wa bisuri da kuma mayewar nan ko kuma saukan nan ta mayewar annuwa bisuri musibu waɗanda suke faffaku a ta safiratin raha har sai da tafin shi ya zamo safira wato ba komai tafin shi sai da ya zamo ba komai ma'ana baya rike kuɗi kuma baya rike duk wani abu na alkhairi baya rike ya ga ce safira shine kamar ziyo hannun ke zamo ziyo ba komai shine ake kira da sittin shi yasa za ka ga akwai hadisin da manzo Allah sallallahu yana cewa wato Allah yana kunyar bawansa ya daga hannu sama kuma ya dawo da shi sifra wato sifra ya zamo kawai haka nan zero bai karba masa ba wa qari'atis saha sannan kuma farfajiya ta wofinta ba komai cikinta ma'ana gidan da a cikin gidansa yanzu duk ba jama'a ba mai zuwa ba mai zuwa cikin gidansa yanzu da zai da zai yanda taya shi gida da sauran saboda abinda ke cikin wannan gidan ya tafi ya zama ba komai shine wa qari'atis sa'atu farfajiya ta wuce ta gaba daya haka ce sa ne farfajiya kaman gida wa garal manba'u sannan kuma mabubbuga wato ta kafi wato shine gurin kasuwancin sa kaman ka ce ko wannan ko shagon sa da yake da yake juya kuɗi ko kamfanin sa da yake juya kuɗi to ma'ana sun gurin yanzu baya aiki kwata-kwata ya tafi wannan balmar ba'u sannan kuma gidaddaji wani ba sun dakushi wani ba ainihin shi dakushewa ne amma nan gurin an yi ista'ara su ana nufin nisanta wato wani ban marba'u gidaddaji sun nisanta yana nufin yanzu ya kai ya baro gidan ya tafi gashi yanzu yana tafiya ma bai san ma ina za shi ba saboda mutum talauci ya kama shi to zaman gida ma bai biyawa in ya saba da kuɗi mutane suna zuwa gidan shi yana taimaka musu yana ba to da kuɗin nan sun kare hijibi ya zama gida dan da nan aka wa aka wani majma'u haka nan majalisa haka matattara inda jama'a suke zama suna zuwa suna ci a shihira wa akawa shi ma ya zamo babu shi ma nan akawa nan ana magana kaman babu ne haka kaman ya wufinta ba komai wajen yanzu mutanen ba sa zama wajen shi kenan sun tafi wa abbal mataja'u sannan bayan haka gurin kwanciya wa abba ya yi kaushi eh ya yi kaushi da aka ce wato kabba a kabba ana nufin shine guri yayi kaushi shi ake nufi da kabba wanda a zamu ji maulana shi da radiyallahu ta'ala anu a cikin wato diwanin ta can cikin sauka ta bakwai nurul haq ina tanan ban manta ba nan ne zaka ji na cewa alayka salatu lahi summa salamuhu aqaddat jinayati hadidi mataje ko aqaddat kare ce aqaddat jinayati hadidi mataje ma'ana yana nufin salatin Allah da amince Allah tabbata gare ka ya rasulullahi aqallar jinayati eh habibi a madajai wato madajai gurin kwanciya ta aqallati yayi kaushi yayi kaushi an fahimta ko ko kuma ya zamo aqallar jinayati jinayati dai fuffukan da ne aqallar sun kausasa madajai gurin kwanciya ta habibi ya kai masoyina to kaga shine nan gurin shine nan sai ke cewa wa aqaddal madajau gurin kwanciya ya yi kaushi wasta halatul hal sannan hali kuma ya juya ya canza ya jirkita wa awal iyal iyalai suna ta kuka suna kururuwa shine a awal suna kururuwa suna kuka saboda yunwa ta shigo gida wa kalatul marabid sannan madauran shanu ko kuma dabbobi gaba daya wa kalat shi ma ya wofinta yanzu ba dabbobin shine kace kaman kace garki almarabi da yake ce garke waka ya yanzu ya wofinta ba komai gurin duk an sayar babu su sun kare wa rahimar gadi mai guri wa rahimar shi ke tausayi na ma'ana wanda yake gurin shi ma a ce gashi yana gurin ya zama misalin misalin shi wannan mai kuɗin mai kyautai to shi ma yanzu ya dawo ma tausayi na yake ji wa'audan nabiku mai magana duk sun halaka su ne dabbobi wasamiti da mai shiru wanda ba ta magana hiri a ta juya ta haka su ne kuɗi zinari da azurfa warasa da alhasiru wa shamitu alhasiru mai hasada wa shamitu da mai kukan wato da mai dariya kyara wanda idan wani abu ya same ne ta man dariya ta ta abin ga ta murna warasa ya ji tausayi warasa da na sun ji tausayin wa alami na daharul muqim a daharul muqim zamani wanda yake mai kaiwa ga halaka wa alami na dawo gari wal faqarul mudiku da kuma wato talauci na talas-talas eh shi ne almudikiyu na talas-talas ma'ana talaucin da zai sa ka zauna ka zauna ka kaskanta ya zama cewa gaba ɗaya kowa masu ya tausaya maka shi ne mudikiyu ana cewa wato kaman hausar sokoto ana ce mata wato ana cewa talas-talas mutumin da za ka ganshi kawai in ka gashi yanzu ya koma ma zama a ƙasa da mutumin da ke zama kan kujera ta ta wannan alfarma da ta kuma ƙasa yake zama to shine da yadda kace kawai almudiku mai kaskantarwa kawai ila an hita zainal waja har zuwa muka sanya muka koma sanyawar farfaciya da aka ce ihta zaina shine sawa alwaja kuma farfaciya shine kafafuwan mutum da za su za su gurje muka riba a cikin dan duraitu za mu ga yana yawan kawo wannan alwaja din nan musamman inda yake siffanta doki ko inda yake siffanta doki na'am waga ta zaina shaja sannan kuma sai gashi muna cin wato muna yin gwanin kai da ashaja abin da yake mai makara kaman kashi haka eh kaman kashi shine kashin da ya zamo babu tsoka a tare da shi ne a kira da ashaja amma ainihin shi zaɓi shi ma yana nufin bakin cikin da zai sa mutum da ya fara jin cin abinci sai ji baya iya cin abincin ma ya daina to wannan shi a kira da ashaja shine bakin cikin da zai sa ba ka iya cin abinci gaba da yake kamar kana cin abinci kamar ana makware ka to wannan shi ne to shi ne mun ci abinci wanda yake ne makara wanda ya zamo saboda bakin cikin da ake ciki ya sa kamar ana makaran mun eh wasu kuma suna fasara shi kamar cewa a shiga da shi ne kashi wanda yake bujiro mutum a cikin makogoro ya hana shi haɗiyar abu saboda bakin ciki wannan kashin zai zo daidai wajen makogoron ya hana mutum ci wata kantar jawa sannan kuma mun ɓoye bakin ciki a cikin zuciyar wata waina da asha a alaɓawa mun naɗe kayan ciki alaɓawa a bisa yunwa wakta hannar suhada mun yi tozali da wato rishin bacci wato saboda halin da muke ciki ya zama bacci ma ya gagare mu wasau ɗannar wihar gashi mun zauna a ƙasa wato a ƙasan fan dutse abin da ya tsaya ce a ƙasan dutse a zamanin da idan idan mutane haka mutane can lokacin da larabawa da suke yi saboda san su da baki za su ringa hura wuta ne ko su samu gurin zaman sai zamo saman tsauni ne saman dutse ne sai su ringa hura wuta wajen in suka hura wuta to duk wani matafiyi ko bako in ya hango wannan wutai zai gane cewa lalle wannan gidan akwai abincin bako bari a je a ci an fahimta ko to sai zamo shi kuma saboda talaucinsa a'a sun kasa ma su je su hau kan tsanin tsauni sai dai su zauna kasa inda ma ba ma za a hango inda suke ba ba ma za a hango inda suke ba to shine wasu tautan alwihad mun zauna wa kwari wato mun zauna cikin kwari alwihad shine kwari wasu tautan wato qatar mun taka wannan mun taka tsaidau alkatar shine tsaidau kayan nan me yasa sun gaske wanda wasu suna kiranta da takwara ma to wannan mun taka ta wata na sai na akatana mun manta ma da maganar raƙumma balle a ce ma har mu je mu hausu wata ɗabnal haina almujita sannan kuma har sai da muka nemi jin daɗin alhaina mutuwa almujita a wadda ke mai tsattacewa ita wannan mutuwa shi da muka nemi jin daɗin ta ma'ana shi da muka nemi ina ma ta zo ta ɗauke mu saboda irin halin da ake ciki wata ɗa'anal yawmal muta sannan kuma sai da muka ga jinkirin ranar da ake kaddara mutuwa a cikinta ranar da ake kaddara mutuwa a cikinta sai da muka ga jinkiri wai ya aka bata zo ta zakiyin ba fa halmin hurri asin shine ta shin wai akwai wani da wanda yake mai e wato asin wanda yake mai magani likita aka ce asin shine wanda yake likita likita wanda zai magance abu shine asin eh na'am jami'in su shine usa wanda mun yi shi a baya ko usa Na'am, fa hal min gurin shi yanzu akwai wani da asin da zai magance wannan halin da ake ciki, aw sami'in muwasin ko kuma wani mai rangwame wanda yake muwasin mai taimako fa wallazi istakharajani min qailata na rantse da wanda ya fitar da ni min qailata daga qailata qailata sunan wata alƙarya ne abin da yasa ake sa mata qailata saboda qailata din ainihin ita ce kakar su waɗanda suka kafa wannan garin sai yasa ake ce masa wato ita wannan kabila da qailata da kar amsaitu akha ailatan yace hakika na yi yammaci ma abocin talauci la amliku fi talilatan ban mallaki ban mallaki abincin da zai wato abincin kwana ɗaya ba abincin dare wanda za a ce gashi mun ci mun kwanta na isha'i ban mallaki wannan ba to kaji abin da Abu Zaid ya gama faɗa nan guri to shi kuma dama wannan taron a lokacin da ya zo a nan taron dama Haris bin Hammam ya ce nan suna cikin zancen nan sai ga wani mutum ya zo ko to kaji abin da ya faɗa shi wannan mutum Haris wato shi ne Abu Zaid kenan to shi ne sai Haris bin Hammam yana nan zaune sai yake cewa fa'a wato fa'a waitu lima faqiri sai na ji tausayi na taro kai lima faƙihi ga wannan talaucin nasa irin abin da yake faɗa na talauci wala waitu ilastin baɗi fikari amma duk da haka sai na karkata zuwa na fitar da fikari wato wannan fasaha ta maganarsa fikari shine fasaha ta magana istinbadi kuma shine kamar istinbadi ka fitar da wani abu a cikin wani abu ko shine za ka ji ana cewa wato a a usulul fiqh za ka ga ana cewa wato shine istinbat wato ka fitar da wani wato hukunci da wata aya ko hadisi fa abaran su dinaran da na tashi da naga irin wannan hikimomin nashi da irin magana nan tashi kan magana shi sai na fito da wani dinari wa qultu lahu sai na faɗa ga gare shi istibaran dan wato dan na jarabci irin wannan fasaha ta shi na ce mashi in madahatahu nazman idan ta yabi wannan dinarin a tsare to huwa laka hatman to wajibi fa huwa laka naka ne hatman wajibi zan ba ka shi in dai kai wannan dinarin wani barayin shi da filhal ai kawai sai ya zabura da sauri yana mai rera wannan wannan wato baitika filhal a cikin hali wato a wannan lokacin a tsaita ke yake kawai ya daga murya ya fara shirkar waka yana yaban wannan dinari min gairi intihan ba tare da ya ɗauko baitin wani ba ya sanya a ba baitin wani ɗauko take ita nan gurin kawai ya kirkire shi a wannan lokacin na ka ce intihan shi ne kaman ka ɗauki baitin wani ka sanya cikin baitin ka ka maida shi kaman kai ne ka yi shi wannan shi ake da intihan kaman misali ne ka ce satir baiti to shi ne intihan to ba tare da wannan intihan ɗin ba sai yake cewa a karim ina tare sai mu tashi a nan gurin insha Allah alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin idan mai kuskure da gafarta mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi